بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار shi ma wannan darasi shine darasi na bakwai ko wanda kuma shine shine na ƙarshe na takwas ko yawa wancan dama kun kuskure kuka ce shi annabi eh da shidda alhali shine na bakwai wannan shine darasi na takwas a cikin wannan kasida mai albarka ta alkasidatul muhammasa ta muhammad albidimasi wadda ta shahara da albadamasi haka hausawa suka ya fi shahara a wurin mutane kuma wannan shine darasi na ƙarshe a cikin kasida ɗin wanda yan an gama to da ƙarshe a shafi na 21 za ku ga ya kawo alƙasidatu daliya ta shehu usman ɗan kodiyo ba waccan daliya ta ɗan nasiru ba a shi ma shehu ɗan kodiyo yana da tashi daliya wadda ita gobe insha Allah in mun dawo a kanta za mu tashi baiti 63 ne an gane ko wanda da yake cewa ja'altu iddata haka sinni muhammadi na sanya adadin kasida din kamar shekarun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to da ita ma dai akwai abubuwan da za a cinta a ciki na kalmomi haka kuma akwai kurakurai irin na tawassuli da wasu abubuwa wanda in mun shiga za mu yi wannan bayani amfanin karantawa shine ka karanta ka san abin da illa sannan kuma ka san abin da yake daidai to a wannan rana ta ta lahari ko inda yau zai kai sha takwas ga watan sha'ban jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 faman lam yanal qasdan bi babika qad gubin ومن يأت للأبواب أعماله يصن فكل جميل من عطائك قد حصل فأنت الذي تعطي العطايا ولم يكن خزائن خزائنك الملأى لينقص لينقصها الإعطاء فأنت إلهي أنت ظهري ومقصدي وأنت عمادي عند حشري في قدي وأنت رجائي أنت أهل توددي وللبدماص في رجائك سيدي وسوق عهود لا يحل لها ربطا ترى ترجع النفس الوجيئة لا ترى فيمحى من الذلات والإثم ما جرى إلهي فمنك الفضل والنيل والكرى لك الجود والفضل العميم على الورى وعندك إحسان وعفو لمن أخطى يتي فمن لم ينل قصدا فمن لم ينل دون نبي سامو قصدا منفابا ببابك wato ga ƙofarka ta alkhairi duk wanda bai samu samun manufarsa ba abin da yake son ya cimma bibabika game da kofaka ta alkhairi kadi gubin to wannan ya riga ya yi hasara ya taɓi wa man ya ati duk wanda ya zo lil abuwabi ga ƙofofinka na rahama ko ƙofofinka na shari'a to ya sun a amalahu wannan zai tsare ayyukansa gaba ɗaya su zamo ayyuka na alkhairi ma'ana duk wanda ya kasance yakan zo ma ƙofofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na shari'a yana nufin sunnoninsa to wannan zai tsare ayyukansa in ka ga mutum baya iya tsare aiki na alkhairi baya kiyaye jefa kansa game da sabon Allah to bai shiga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa kullu jamilin dukkanin wani abu mai kyau min ata'ika daga cikin kyautarka kare hasun wannan hakika ya riga yayi kyau fa anta allazi kai ne wannan da tu'ti al'ataya kake ba da kyaututtuka wa lam yakun khaza'inuka almal'a khaza'inuka taskokinka na arziki almal'a waɗanda suke cike dama khaza'in shine wuraren da ake ɓoye arziki sto-sto da ake ɓoye arziki shine khaza'in to taskokinka almal'a waɗanda suke cike walam yakun ba su zamo ba liyan kusaha ba liyan kusuha ba ne saboda ya kawo lamun ta'alili to kamata ya zama mansubun liyan kusa liyan kusa hal ita to bayarwa baya rage waɗannan taskoki an gani yana nufin Allah subhanahu yanzu ya koma kan Allah subhanahu wata'ala eh tunda ya ce fa kullu jamilin min ata'ika qad hasan to ya wajjaha magana sa zuwa ga Allah madaukin sarki dukkanin wani abu mai kyau to yakan fitowa ne daga kyautakka kare hasan wanda ya riga ya zama mai kyau fa anta allazi Allah kai ne wanda tu'til ataya kake ba da kyaututtuka wa lam yakun khaza'inukal mal'a kuma taskokinka na arziki waɗanda suke cike ba su kasance liyan kusa hal ita wato bayarwa na rage su ba fa anta ilahi kai ne mahalicci na kai ne abin bautata anta zuhuri kai ne ajiyata wa maqsidi kai ne manufata wa anta imadi Allah kai ne madogarata inda hashiriya lokacin da aka tayar da ni fi gari a gobe kiyama wa anta raja'i kai ne abin kaunata anta ahlu tawaddudi kai ne ka cancanta da soyayyata walil bidimasi to kun je da sunan yake ba a cewa ba da masi albidi albidimasi yake bi kasril ba wa iskanid dali ba ba da masi ba irin yadda ake faɗa wasu sun ce faransanci ne ba hausa ba ne ba larabci ba ne walil bidimasi ya tabbata akan wuyan muhammadu bilimasi sai ka koma can baya wasu ƙuhudin wasu alƙawulla da suke ɗaurarrun alƙawulla to sun rataya a kan wuyan bilimasi wanda la ya hillu laharabta wanda ba zai walwale wannan ɗaurin da aka yi na alƙawali ba fi raja'ika wajen ƙaunar samun rahama ka sayyidi ya shugabana ya kai mahalicci na Allah subhanahu wa ta'ala wato yana nufin ya ɗaukar wa kansa alƙawulla na ɗa'a da biyayya ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala sai sufanta su kamar wasu alƙawulla da aka ɗaure su don da larabawa in za su yi alƙawali to akan zo an aka yi alƙawalin akan zo a yi musahafa a haɗa hannu daga ƙarshe to duk alkawalin da aka wa wannan siga ba a warware shi shi ne ya ce tura kana zaton tarji'un nafsu rayuwa tana ko annafsul waji'a ko annafsul waji'a rayuwa mai rashin lafiya to tura kana tsammanin tarji'u za ta dawo ga aiki na alkhairi wato za ta bar aiki wanda yake mara kyau wanda hashi ya samu ta rashin lafiya ɗin tura ba kana gani ba zannu ne wato kana zaton annafsul waji'a rayuwan nan mai rashin lafiya tarji'u tana dawowa ko shi ne ya ce latura ya jama'a abin da yake sun ya ce la tura tura tarji'un nafsul waji'a ya ke jama'a ta al'umma ta mutanen kirki tura kina tsammanin tarji'un nafsul waji'a rayuwa marar lafiya za ta dawo wannan jinasi ne tura na farko ma'anarsa daban zan la tura na na biyu na ƙarshe shi kuma na shi ma'ana da bayan nufin jama'a wannan wata luga ce ta larabci fayum ha agogi agogi mata majara abin da ya gudana min zallati na zunubai ko sabon Allah wal ismi da zunubi to shine takadirin turadin na farko ma'anar baitin la tura ya ke jama'a tura kina tsammanin tarji'un nafsul waji'a yanzu rayuwa marar lafiya na dawowa daga barin sabon Allah fayum ha balle a goge mata minar zallati na kurakuranta wal ismi da zunubai majara wanda ya gudana ke jama'a kina tsammanin haka ilahi ya abin bauta na famin kalfadlu falala daga gare ka take fitowa wannailu da kyauta walƙira da abincin da ake yiwa asali ba abincin baki shake kira alƙira garar baki amma akan yi itilagin dinsa akan abinci kawai na na alfarma irin dai abinci mai kyau haka to yana fitowa ne daga gari ga Allah lakal judu gare ka kyauta yake wal fadl da falala al anim mai gamewa alal wara akan halittu gaba daya wa indaka ihsanun a wurin ka kyautatawa take wa afwun da rangwame liman ahqa ga wanda yayi sabon Allah wa mali ba abin da ya tabbata gare ni illa afu ba bika sai samun rangwamin kofarka sayyidi ya shugabana mahalicci na fa in ta hadini Allah in ka shiryar da ni lil khairi zuwa ga alkhairi asbahatu zan waye gari ko zan zamo muhtadi mai shiriya mai shiriwa qasattuka nayi nufinka la tahqir maqasidi Allah karka wulakanta manufata bi fadlika a game da falalakka fa habli amana Allah ka bani aminci fi gadin agobe kiyama min azabika daga azabaka idza lokacin da jaa fihi tifil karamin yaro zai zo a wannan yini lummatuhu gashin kansa shamta ya garwaye da hurhura yawon ya ji alul wildana shi ba to Allah ka kare ni da azaba wannan yini amanan min al'ahwali Allah ina neman ka bani aminci akan kaddara fi'ili ai as'aluka amana ina roƙonka ka bani aminci min al'ahwali daga tashin hankula ya khaira alimi ya fiyayyen masana ya fiyayyen mai sani a duniya gaba ne ya ce bai zulli su'alin tare da tambaya ta kaskanci ya tabibi ya mai bani magani ya likita na wa hakimi ya mai hukunci a kaina a jirni ka tserar da ni minan nera ne daga wuta ya kaira rahimi ya mafi alkhairin mai jin kai wa salli alal muhtari min ali hashimi shafi'il wara yawman idza amruhum shatta yace wa salli ka yi salati alal mukhtari akan abin zaɓi shine annabi muhammad min ali hashimi wanda ya fito ne daga zuri'ar hashim shafi ilwara wanda yake mai ceto ne ga halittu yauman ranar da iza amruhum lokacin da al'amarinsu ya zamo shafa mai tsanani nabiyu shine wani annabi karimin mai yawan karamci azzama Allah qadarahu wanda Allah ya girmama darajarsa wa a'ala zikrahu wancan na ƙarshe wa a'ala zikrahu Allah ya daga ambatonsa alal aliyai can sararin samaniya bil fadli tare da falala ilahi mahalicina kadawim kadawwamar da fakharahu darajar manzon Allah ma'a salatika tare da salatinka wa sallim alaihi kayi aminci ga ainihin annabi wa ba'athallahu qabrahu kuma Allah shi tayar da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama abiran yana mai kamshi wani nau'i ne na turare na iccen turare ana kiransa abiru wasu kuma sun ce a'a suna ne na kamshin kawai to Allah ka tayar da kabarin annabi yana mai haske ya fuku kamshin da ya wuce almiska turaren almiski wanne da da turaren nida kowanne da da turaren nidda wal da kuma turaren kusfa duk nau'ukan itatuwa ne na turare to ka bashi ka tayar da kamshi daga kabarinsa wanda ya ketare kamshin waɗannan itatuwa da turarruka sai zai koma ga sahabbai humul awwaluna sahabbai su ne na farko a musulunci alfa'izuna su ne masu rabauta bi sabaqihim ai bi sababi sabqihim ba'un dinnan sababiyya ce a dalilin rigayar su sun riga kowa akan musulunci humul akaramuna su ne suka fi kowa karamci alqamiruna su ne masu rinjaye bi fadlihim saboda falalar da Allah ya basu taslimu rabbihim amincin ubangijinsu ya tabbata alal mustafa akan abin zaɓi al-muhtari shine wanda yake abin zaɓi hawai wa ashabihi sannan amincin ubangijinsu ya tabbata ga sahabbansa wal ali da iyalansa jam'an gaba ɗaya wa a'tihim Allah ka ba su sawaban lada jazilan mai yawa minka daga gare ka ya khairu ya khaira ya kamata ba ya khairu ba saboda munada mudafin ne ya khaira man a'ata ya mafi alkhairin mai bayar da kyauta wannan littafi ya ƙari abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfanar da mu kuskure ku ba Allah shi yafe gobe insha Allah ta'ala za mu shiga daliyar shehu yake cewa halli masiratu nahwa taibata musriya li azura qabr al-hashimi muhammadi lamma fasha riyahu fi aknafiha wa takammasha al-hujjaj nahwa muhammadi gudimtu an hamilu ad-dumu'a muwabbila شوقا إلى هذا النبي محمد أقسمت بالرحمن مالي مفصله إلا هوى حب النبي محمد أهك المصاب بشوقه لما عرى ما لي لذيذ العيش دون محمد قد كدت شوقا أن أطير لقبره ما لي سرور دون زورة سيدي شمس الضحى تاج الهدى بهر الندى لا خير إلا في اتباع محمد هو وابل عم الأنام نعاله بل كل خلق الله دون محمد لو سرت طيبة نلت غاية مطلبي متأثرا في ترب نعل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله